ga mu'jizar da aka har yanzu ga shi nan a hannun shi da Musa an an ba shi sanda ya buga koki da shi ya kare yanzu ina sanan babu amma shi annabi ga an san ga mu'jizar nan a gaban mu wannan kawai da shi da ba shi ne mu'jiza ya yi magana da gabobi na malon abubuwa da shi da ya ce hannunsa ɗari ba abin da ba ainihin a nan da yi ba saboda haka shi wannan ya kasance kamar wato wani ainihin babban mutunsa shi ne alkur'ani muna rike da shi shi yasa aka ce yadda ainihin littafin sa fi dukkan littattafai to haka nan wato ainihin mu'ujizan sama ya fi kowane mu'ujiza wa bin zuburi kuma sun zo da littattafai kaso fi ibrahim kama annabi ibrahim an bashi littattafai har goma gabaki da daban-daban a cikin ɗari da goma sha hudun can da muka je littattafai goma aka ba annabi ibrahim to shi ne zubur abinda ake nufi littattafai kenan wa bil kitabin mudir da kuma wani littafi mai ainihin haskakawa shi ne at-taura wa at-taurat wal injil shi ne at-taura da injila at-taura wato an ba da shi ne ga ainihin annabi Musa alaihi salam shi injila kuma an ba da shi ga annabi Isa to waɗannan annabawan sun zo fa annabi Ibrahim ya zo da littattafai goma annabi Musa ya zo da attaura annabi Isa ya zo da linjila duka wannan littattafai daga wurin Allah ne amma duk da haka fa bai hana al'ummarsu sun karyata suka ce mu ba mu yadda ba ƙarya suke ba manzanni ba ne saboda haka fasbir kama sabaru kai ma ya rasulullah kai hakuri kamar yadda sauran manzannin suka yi hakuri to kai ma kai hakuri tunda ba kai aka fara ba thumma kasul lazina eh to to to ko summa kasul yana cikin karatu to summa kasul lazina kafaru sannan na kama kafurai bi takzibin da karyata wanda suke wa manzanni to Allah ya ce fa kaifa kana nakir to ya kuka ga inkari na a gare su mana inkari alaihim inkarin da mai kafirai bil uqubati ga an azabtar da su da azaba daban-daban al'ummu waɗannan annabawa daban-daban wa ihlaki da kuma halakar da wasu ai huwa mawqi'un huwa huwa waqi'un mawqi'uhu wannan abun ya faru inda dama ya kamata ya faru inda ya kamata ya sauka azaban nan ya sauka akan waɗannan kafin bayan da ke nufo? wannan yana gaba? da to ina yake da su wani nan eh to ina yake gaba sosai ku kaɗan kamar haka
na ya yi wannan su
ayan nasu a nan ba su dai alamtara alamtara أن الله أنزل من السماء ماء فأخرج فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانه ومن الجبال جلد بيض وحمر مختلف ألوانه إنما يخشى الله من عباده العلماء na lalzina ci yana kitabar lafi to ne kan ba sama ke wasu dai ku kasa inna allaha yasmi man yasha amma anta bi muslimin fil qubur da dai ko gaba da nan kira ذلك وقال الحمد لله الذي أسبع أن العزم حزن إن ربنا لغفور شكور domin kuma ba su suka inna za a alimin gaibu sama ta wa na wajen da za ta sudo wanda zai ji alakon falaisha da ya wannan rubuyin kuma inna Allah yin suka sama in ma na sun suka sama ta al'adu an ta zula ga suran ka ana da fadin nan ko ba ta sanan hmm sai ka jiya ya yi nasu اذكروا الله اذكروا نعمة الله عليكم يا جدي هل من كالك غير الله كالك يرزقكم من السماء والأرض ربنا وإن يكذبوك ونن لا تشي ونن يا يا كأي شاغني يا كأي شاغني إذا سنعود آية نسابي فأنا ayogo aya ta wuni wannan ba to ni kuma ba ra abinda na rubuta a ganin mun tsaya akan a gane ko sai kan zubuka suratul fajr aya na goma sha biyu ina jin wancan din wanda na karanta din shine na sha biyu fa duba da kyau yawa aya dama sha biyu ne muka kwanta shi ne za a tashi akan na sha uku kenan yawa sai ba ka dube shi a gaba nan din ne inda muka rashi nan na gaban ba na gaban ba na gaban za mu tashi ba na aya uku ba na aya sha biyu yana gaban wannan ne wannan ka aya na hudu ne ko na uku ko
bayanin misalin tashi laraba
zanen mana ka je gaba za ka samu wani kaji ina makaranta ne kusa da sumuni kusa da sumuni gaba za ka je ina sumuni ne farkon sumuni
kamar zuyina wallazi auhayna ilayka ne sumuni ne to inda bane sosai wallazi auhayna ilayka
ya yi wannan su an tuma kafara
shi kuma ba sumuni ne ba ko ya wannan nasu antumul fuqara to gaba wannan lissi ne zai gaban sa akwai sumuni a gaba na yi wannan wannan za ka
wannan ne a wani idan
to to to to to sama da shi sama da shi sama da shi ne ne ka jibe daga shi karkar zai nan da muka tashi Eh, nan da nan da muka tashi ma yanzu kan mun karanta aya ka karanta ta gaban kawai yanzu
وما قتل الذين كفروا فكيف كان نكير
yawwa suma yawwa suma kasu wannan duka na karanta kan suma kasu lazina kafaru fa kaifa kana nakir ko
ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء وأخرج به ثمرات مختلفة ألوانه ومن الجبال جداد بيض وحور مختلفة ألوانها وغراتب سجود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به سي- ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد وغرابيب سود ومن الجبال جدد ذئب وحمر مختلف ألوانه كذلك مختلف ألوانه وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور Ubangiji ya ce, Alam tara an Allah an zala mina sama ma'a, shin ku mutane kan ba ku gani ba ne Allah shi ne wanda yake saukar da ruwansa daga samansa. Wannan sammai nasa ne a can ya ajiye ruwansa wanda yake ba mu da mu da dabbobinmu gabaki daya mu ci mu sha da shi. Abin da ake nufi da ci shi ne wato ainihin ana noma ana samun amfanin gona. wanda za a ci na tuwo sannan kuma ga shi bayan ka ci tuwon menene bukata na biyu shine ka sha ruwa to gagon wannan kawai abin da Allah ya yi muku da isiya da ishe ku ni'ima ba wanda za ku gode wa Allah ku bauta masa kuma wannan ni'imomin duka Allah da yi su fa ba wai yayi su son don saboda shi zai amfani da su bane a'a saboda mu ne mu yi aiki da su shine yace muna sama fa akrajna fa da sababin hakan nan akrajna sai muka fitar fi ana akwai iltifatun min al gai gaiba wato ainihin an yi yage ne da abin da ke boye can to sai muka fitar biyu da wannan ruwan saman samaratin iyan kwayoyin abubuwa na itatuwa ne na dawa ne na masara ne komai da baki da yana kiransa samarat amma bambancin sa Allah ce muktalifan alwanu launin sa ya zama daban-daban azabin da kuke ci a wannan kasan abinci da kuke ci wasu kasa ba su san shi ba ma wani in kace masa ka kai masa masara a wata kasa kace masa wannan shine abin da yake ce ban taba ganin sa ba bari ma ya ci abincin da shi yasa yake muktalifan alwani launi daban-daban kadarin wani za ka gan shi kore ne a bakin sa ake yi wa amalin za ka gani kuma za ka gan shi ja ne a bakin sa ake yi wa asali wani za ka gan shi fatsi-fatsi ne a bakin sa ake yi wangai da wani duk wannan Allah ya yi mana shi ne da wannan ruwan sama in ruwan saman nan ya yanke fa babu wani abun da itacen da zai rayu ma bare ya yi da mu ma kuma ba za mu rayu ba to tun da wannan ni'ima da Allah ya mana yana son mu gode masa ne ne godiyan bayan ka ce alhamdulillah da baki sai ka bauta wa Allah to ka ka gama godiya yace sannan kuma yace wa min aljibali kidan sannan ka duba waɗannan ainihin manya-manyan ainihin duwatsu masu ƙarfi shine jama'a jidda shine ɗariƙin filjabal wani lokaci a kan dutse sai ga za hanya ya rada mutane suna bi su hau su je su wuce kuma hanya yana kan dutse shine ɗara'i wangairi da wani sa dubin sannan wayannan duwatsun za ka ga ainihin wasu farare ne duwatsun za ka ga su tas domin sha'awa kamar ma dama wanke su ake kullum kuma duk halittar Allah ya yi halittar su ne ya ajiye su a wannan wurin ɗin saboda bukatunku don lokacin da Allah ya halicci wannan ƙasa ta mu sai ta kasance tana girgiza tana girgiza sai Allah ya ɗauko duwatsu suka zama ƙusoshin wannan ainihin ƙasan sai ya kafa da ya kafa shi kenan sai ƙasa ta zara ta daina kadawa inda ba don haka ba babu mutumin da isa ya gini a doron ƙasan nan amma saboda wannan duwatsu ne sai Allah ya su wasu farare tas wa hamurin wasu kuma jajaye ne wa sufurin wasu kuma ainihin fazi-fazi su ma ainihin duwatsun kamar sauran ƙwayoyin abinci ne muktalifin alwanuhu launin su ya saba wani da kuka wannan fari wannan ja wannan ya haɗa fari da baki wannan ya zama baki kirin to su ma ainihin haka suke duwatsu a shine bi shiddati wa dufi kuma biya za ka samu wani yana da ƙarfi sosai wani kuma yana da rauni ko fasa za ka yi yanzu in ka buga dutse kan wani dutsen sai ka ji fashi ya fashe amma wani za ka yi ta bugawa ba zai fashe ba za ka Allah ya dace su wanda rabi busudun sannan akwai wasu gara dubin wasu duwatsu da su dun bako adafi ne ala jidanin kenan masu karfin can ai su kurun wato ainihin wa'ancan duwatsun su ko masu karfi shadidatu sawadi masu tsananin baki yukalu ana cewa kasirul aswat garabi duk wani abin da ya zama bakin sa har yayi yawa ana ce masa garabi shi yasa aka ce garabi busuri masu tsananin ka gane ko baki kenan shi da abin da ake nufi da garabi usud sannan wannan duka fa Allah ya yi muku ne saboda amfanan kanku wa qalilan garabibul aswat wasu kuma suna da ainihin baki amma aswat wato suna nan ainihin baɗaɗe ne wa minan nasi daga cikin mutane wadda wabi da dabbobi wal an'ami da kuma sauran dukan dabbobin ni'ima in an ce an'am bayan an kawo dawwab ana nufin in an ce dawwab ana nufin dabbobi gaba kida duk abin da yake dabba ne ko na ruwa ne ko na kan tudu ne ko na kan dutse ne gaba kida ya dauki dawwab to sannan sai aka ce wal an'am ana nufin dabbobin ni'ima ne wanda aka yadda mana mu ci shine raƙumin shanu wato ainihin akuya rago wanda su ne ake cewa an'am dabbobin nema su ma wannan dabbobin da Allah halitta ku duba mana ku lura za ku ga muktalifan alwanu launin su ya zama daban-daban ku dabbobin kansu a cikin shanun bayan da za ka samu za ka samu baki za ka samu ja za ka samu fari za ka samu mai tsananin baki za ka samu mai tsananin fari wani kuma farin za ka samu tsaka-tsaki wani kuma ya garwaya gaba ɗaya ku duk dabbobin haka suke muktalifin alwanu su ma ainihin launin su ya saba ka zalik kamar haka ka iktira fi sinari wal jibali kamar yadda muka ce ainihin ƙwayoyin abincin da muke ci sun saba da duwatsun da aka ajiye a bayan ƙasan su ma sun saba suna da launi daban to daban to haka nan dabbobi wannan Allah ne ya tanke kayansa ya ajiye su kamar haka su duwatsun sannan ainihin dabbobi da mutanen da sauran ainihin abubuwan da baki daya shi tantin Allah ne ya kawo shi haka saboda haka ya yi shi ne saboda ya zama aya a gare ku amma sai Allah ya koma yake inna ma yakhsha Allah min ibadihi al ulama amma waɗanda suka bi jin tsoron Allah daga cikin bayinsa su ne waɗanda suka kasance malamai malamai suka fi suka fi tsoron Allah mana su ne suke karanta irin wasu abubuwa na lura wanda Allah ya yi wanda hankalinsu zai koma a kai su tabbatar da irin wannan saboda haka ne Allah ya girmama malamai ya nuna darajarsu da wannan ya ce inna ma yaksha Allah min ibadihi ulama sani waɗanda dai suke tsoron Allah a cikin bayansa su ne ainihin malamai biki lafil juhar sabanin jahilai ka kuffari makka kamar jahilan kafuran makka nan ka su kan sam duk yadda aka karanta musu wayannan ayoyi ba za su yadda ba duk da ku cewa kuma in ka tambaye su shin akwai wani daga cikin ku wanda ya biya duwatsun makka na ba wanda zai ce maka yayi gashi nan ko kuma kakansa ko babansa babu sun san Allah ne amma kuma sai suka koma suna bauta wa gumaka duk da manzo ya zo yana kiran su kuma suna kokarin yakansa akan cewa su hanyar shaidan din nan ba shine su za su bi ba wai a'a hanyar Allah wanda ya halicce su ya halitta musu abin jin daɗin su shi yasa yace inna Allah azizun lallai shi Allah kan yana gaya muku ku kafirai ko ku bauta masa ko ba ku bauta masa ba shi Allah mabuwayi ne fi mulki ga mulkinsa gafurun yana gafartawa li zunubi ibadihi almu'minin zunuban da bayinsa mu'minai suka aikata gabaki daya to Allah zai gafarta musu gabaki daya saboda haka dukkan mutumin da ya tuba ana masa albishir wato ainihin Allah zai gafarta masa wa'annan zunuban nasu nasa gabaki daya dukkan mutumin da aikata wani laifi ya ga ya san wannan laifi ne to ya tuba ga Allah ai abin da yake nufi inna ma yakhsha Allah min ibadil ulama ay kashatillahi ma'ana tsoron Allah ka in kana son ka samu tsoron Allah yace shar'uha sharadinsa sai ka hada da al'ilmu ilimi sannan wal ma'rifatu bihi kuma ka san Allah bayan ka yi ilimi wannan to ana ma tsammanin cewa akwai tsoron Allah a cikin wato ainihin lamarinka faman istaddat ma'rifatuhu li rabbih dukkan mutumin da ainihin sanin Allah ya karfafa a cikin zuciyansa kana akshahum lahu a cikin malamai ma shi yafi tsoron Allah to menene ma'rifa ne ma'rifa shine ka yadda ko ina kake kowane lungu ka shiga ko ina ka boya kana tare da Allah kuma yana ganin ka duk abin da kai kuma zai rubuta wanda fa shi ne sanin Allah amma wanda bai san Allah ba zai dan ya shiga lungu ba shi kenan ma duk abin da yake so zai aikata ko wani ya je zai ji to ba haka bane wanda ya fi ka tsoron Allah shi ne mutumin da ya san lalle duk inda yake yana tare da Allah saboda haka in ya san yana tare da Allah kuma ba zai aikata ba ko a ci ko baban ma aka ce ko alƙalin garin su yana tare da shayar da aikata laifi ba ko to bare Allah to shine wannan shine abin da ake nufi da ma'arifa wani za warada fil hadis saboda haka ne sai ya zo a cikin hadisi annabi ya ce ana akshakum lillahi wa atqakum lahu annabi ya ce ni din nan ni na fi ku tsoron Allah ni na fi ku wato ainihin kiyaye dokokinsa kuma saboda mai saboda duk wanda ya san Allah to annabi ya fi shi shi ne yake sanar da ainihin waɗanda suka ji tsoron Allah muke ganin eh lallai wannan tsoron Allah su ya kai ma to annabin ne ya karantar da su to shi yasa yace ni na fi ku tsoron Allah na fi ku kuma kiyaye wato dokokinsa yasa ya ce walmana abin da ake nufi inna ma yu'azzimu Allah min ibadihi al-ulama waɗanda suka fi girmama Allah a cikin ainihin bayansa su ne malamai mana girmamawa dinnan shine ka bi duk abin da Allah ya ce a yi abin da Allah ya hana ka hana wa inda ma kana kazalika likawnihim a'rafun nas abin da yasa abin ya kasance haka don malamai suka kasance su sun kasance su suka fi mutane gaba da ilimi sanin ma'arifa da rabbin sanin ubangijinsu wa adqahum lahu kuma su suka fi kare kansu daga gare shi fal wajibu ala nas saboda haka abin da ya zama dole akan sauran mutane gaba ki daya ta'zimuhum wa kiramuhum a girmama su a darajanta su saboda mai iktida'an billahi ta'ala saboda mai saboda ainihin koyi da abin da Allah madaukakin sarki yace fa inna allaha don shi Allah akbar ya ba da labari annahu azimuhum shi Allah ya girmama malamai wai jallihim ya ɗaukaka su shi yasa yake inna ma yakhsha Allah min ibadihi ulama malamai su ne wanda aka fi tsammanin tsoron Allah a wurin su inna Allah lalle shi Allah azizun ghafur mai gafara ne mabuwayi ne ga ainihin wato aikinsa gaba ki da innal lazina إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور annabu yawwa Allah ya ce innal ladina yatluna kitaballahi sani wadannan da suke karanta wannan littafin Allah shine alqur'ani karanta alqur'ani yana da ladar da ke dewa saboda haka ne ma aka kwadaitar da mu mu ainihin koya wa yaran mu karatu musamman na addini tun suna yara ƙanana don yaro ya fi ɗaukan abu amma lokacin da babba ya girma to ko shi yana son karatun ɗauka ne ba zai iya ba yana so kam amma kuma ba zai ɗauku ba ne sai ya ta fama ya ta fama ba zai yi ba sannan kuma ga ainihin shigullan gida in ta riga ta kama karatun bai zama na fato in ba a yi hankali ba kawai sai a ce karatun ya wuce shi a duniya saboda haka a yi kokari yaran nan ko suna so ko ba su so ko da lallashi ko da bulala a yi kokari a karantar da su alkur'ani saboda babu wani littafin da Allah ya saukar a nan duniya wanda ya fi alkur'ani shi ne kuma wanda za ka karanta harafi don yanzu in kace ba kai Allah ya rubuta maka lada goma sin lada goma ni lada goma in kace bismillah dai kana da lada talatin wani littafi ne a duniya da wanda za ka karanta ka samu ladan nan kuma akwai bambanci da yara malamai sun ce karatun babban mutum kamar ainihin ruwa ne yana so ya haura yanzu kamar nan sai ka zuba ruwa kace yana so kana so ya haura gini na zai sama ka ga ba za a ce ba zai haura ba maza a sha wuya ba amma yaro fa a yaro ba haka ba shi kuma yaro yana nan kamar a yi ruwan sama ne a samu magudanar ruwa ba sai ka gudu ya talo da maka ba to haka na yaro yake kuma yaro in ya karanta mutum lokacin yana yaro annabi yake kan na kashi fila dare kamar ka samu dutse ne ka samu dutse dan uwansa sai ka goga da karfi a kaza da yayi zane ko to zanen nan inda za ka dawo shi bayan shekara dubu kan dutse nan za ka samu zanen da kai to haka ne yaro za ka yaro yayi karatu tun yana yaro ya ce ai mu tun muna yara an gaya mana abu kaza kai yanzu an gaya maka ainihin kafin ka koma gida ka manta da abu shi kuma shekara 20 30 40 yana gaya maka ai malamin su ya ga musu kaza saboda haka kuma akwai eh jaraba shi dan kuma da ya kawo shine yaran ƙanana ne lokacin da suke ƙanana ba sa son karatu manyan kuma sun girma suna son karatu lokacin kuma karatu ya gagara saboda haka mun yakin da abin ya tsere mana mu yi kokari akan yaran mu muna ce to ko ta halin kaga don in ba haka ba za ku yi shari'a da ɗanka a gaban Allah wani zai ce maka baka karantar da ni ba kuma Allah ya fi ku sani fa amma zai sa Allah zai sa ku a gaba da kai ga ɗanka ku shari'a gaban Allah ya kai da kai karatu ba babana ne da Qur'ani ka shaidu Allah ya sani amma sai da fada a tabbatar in baban mu da Qur'ani a in kidan ne yake an sani kai kuma ka yi ya kokarin ka to saboda haka a yi kokari da Allah wajen karantar da yara shi ma a cikin wani hadisi annabi yana cewa karantar da yaro yana rage fishin ubangiji shine azaban ubangiji akan uba yawwa saboda ka yi kokari Allah kuma ya taimake mu to shine yace innal ladzina yaqra yaqra'un yatluna kitaballahi sai wadannan da suke tsayi suke karanta littafin Allah wa aqamu salata suka tsayi da sallah menene tsayi da sallah adamuha suka dawwama suna yin sallah ba su bari ba kuma sallah kamar yadda muke faɗa kullum tana da sharuɗa tana da farilu tana da sunnoni tana da musabbai haka nan alwala haka nan an faɗi duka yadda ake tsarki in baka sani ba ba dole bane kowa sai ya zama malami ba duk abin da baka fahimta addini ba tambaya za ka yi ba dole bane kowa sai ya yi ilimi ba amma abin da ya zama dole in ka ga ya zo ka haɗu da shi ka rasa ya za ka yi to sai ka je ka tambaya magana ya ƙare sai a gaya maka yadda za ka yi wannan shi ne abin da aka sharranta shi ne wa an faƙo min mara zaɗana kuma suka bada suka ciyar da abin da Allah ya arzikta su mana Allah ya arzikta ka da abinci lokacin azumin nan ka ɗauka ka ba wani fi sabilillahi wanda kake ga lalle shi wannan watakila ko kwano biyu bai ba bai da sha gidansa kai ka ɗauki kwano ɗaya ko sha kai kaɗai ka ba shi saboda Allah za ka ba shi ba wai a'a za ka tsaya kana tunanin to shi ne ya hana shi kuɗi a wannan ma sabo ne shedan da yake cusa maka irin wannan a cikin zuciya saboda ka yi ruwa karka yarda da wannan inda ba don irinsa ba to waye zai yi maka dakon kayanka wanda za ka yi sadaka da shi zuwa aljanna babu in kowa an ce mai kudi ne ai hikima ne Allah ya yi in kowa mai kudi ne waye ne za a ɗauka a ba wannan ya kai maka lahira babu kuma a nan ninka maka ladan kai ma ba za ka samu ladan ba to saboda haka su ba abun yi irgilanci bane abun da za ka yi kawai sai ka gode wa Allah Allah ya ɗauki wannan abun ya bani dukiyar nan ko abincin nan ya rubuta mini ba wai saboda ni na fi kowa ba na in an gwada ma na daga kowa ya Allah saboda haka na ɗauki abu kaza a cikin abinci na na bayar saboda Allah magana ya kare shine wa an faɗo min ma razaqana sirran wa alaniyatu a boye da a bayane wani boya zai yi in zai bada sadaka saboda kar mutanen su gani ma su a wannan yana jiya a ban boya zai yi sadaka ne shine sirran wa alaniyatu su ne zakata na an gauriya na zakka ko kuma wani sama na zakka abin da ya kasance farilla wanda dole ne za ka bayar in baka bayar ba Allah zai azabtar da kai gairi ya kuma shine sadaka wanda muka ce a bayar a musamman ma a yawaita shi a cikin wannan watan azumin nan to shine wangairiya shi ne abin da ya shafi sadaka wannan ba dole bane amma in kai sadakan abu guda ɗaya za a baka kamar sa goma to me yafi haka wannan ma ba farillan ba kenan to shi yasa yace yarjuna tijaratan su waɗannan da suke ɗaukan abinci ko kuɗin su ko wani abun da zai suka san mutum zai amfana da shi su bayar ko da suga ne ko gishiri ne ka ɗauka ka ba mutum ai ka san zai amfani da shi ne to su ma fa kasuwancin su ne yanzu ba yan kasuwa suna tafiya kasuwanni ya su kama kasuwanni a ɗauka a sayi abu kaza a sayar da shi kaza wani lokaci ninki wani lokaci riban kaɗan ba to kasuwan ka kai su wa'annan kuma su kuma in sun ɗauki abu sun bayar za a ninka musu shi goma shi ne yarjuna tijarata su sun sa wannan kamar kasuwanci su amma wannan kasuwan nasu ba za a samu sakamakonsa ba sai lahira randa kowa ya rikice yana nafsi nafsi nan ne za ka zo ka ga sakamakon ayyukanka a ba ka gashi nan sai ka ce wannan kuma da ina ne ce ai a wannan sadakokin da ka yi a cikin watan ramadan na shekara na kaza ga na shekara na kaza in an duba ma kai ka ce to alhamdulillah daga nan kam kai kam ka san kazira shine sirrin wa alamiyatin tarjuna tijatan lam tabura to wannan ainihin a kasuwancin nan nasu lam tabura ma'ana ba za su rasa wato ainihin albarka da kuma karuwan wannan kasuwancin ba ma'ana lam ta halaka ne ma'ana ba za ta halaka ba yanzu akwai so da yawa ai za ka ɗauki irin kasuwanci na duniya ka za ka ɗauki kuɗi da yawa kana zama in ka sai abu kaza in ka sayar za ka samu kaza a in dubu goma ne ma ka sayar kana tsammanin za ka samu sha biyar ko ashirin sai abin ya zo ko ya bata ko ya halaka ko a cinye ko a sace ko a yi accident abin ya lalace shi ne tabura wa irin kasuwanci na lahira babu irin haka babu abin da za ka ɗauka ka ba da sadaka a ce yau ɓarawa ya sace wannan ko kuma an yi accident saboda haka sadaka ne ba za ka samu ladansa a lahira ba ko kuma an yi kaza dukkan irin wannan abubuwa irin kasuwancin da yake samun ainihin asarar da yake samun yan kasuwa a duniya ba za a same shi ba ga mutumin da ya yi wannan sadaka inda lam tabura sai
ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور yuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlihi innahu ghafurun shakur ubangiji yace abun da ya sa waɗannan waɗanda ga su nan a duniya amma suna kasuwanci na lahira ba su yi kasuwanci na duniya kawai suka manta kasuwanci na lahira ba Allah ya yi haka ne liyafiyahum ujurahum saboda ya cika musu ladan su ne ai ba kowa wanda yake da kuɗin yake irin waɗannan sadakan ba ba kowa wanda yake da wadataccen abincin zai iya ɗauka ya bayar ba ai a sai wanda Allah ya zaba in ka ga kana yi da kai kanka gode wa Allah ne ba wai alfahari za ka yi kana ta cewa ayyun abu kaza sai mu a wannan kuma riya ya shiga ba a son irin wannan shi ya sama wasu suke zuwa su yi shi ne shi ya sa ya ce liyuwafiya mu saboda Allah ya cika musu ujurahum ladan su a wajen ma'aunin su aiki mai kyau kawai ta ga yarin jaya mun ba masu kelin din ta gefen nan na dama ayyuka mai kyau ta gefen hagu munanan ayyuka wanda ya rinjaya da baki da shi kenan in ayyukanka masu kyau suka rinjaya to shi kenan kai ka da in munana suka rinjaya to Allah kiyaye shine sawaba amalin almaskura ma'ana ya cika musu ladan ayyukansu da aka ambata dinnan mun ambace irin ayyukan da suke yi wanda za su samu wannan ladan yasa ya ce almaskura wanda muka dauka muka ambata wa yaziduhum min fadli sannan bayan haka sai Allah ya kara musu da falalansa kun yi aiki eh to Allah ya ce to shikenan na ba ku aljanna bayan kun shiga aljanna sai Allah kuna cikin jin daɗi Allah ya ce in tambaye ku mana kuna so in ba ku abin da yafi aljanna suka ce ya Allah menene abin da yafi aljanna ne sai Allah ya yi musu hijabi wanda yake tsakaninsa da su wanda ya sa hijabin da ya sa ba mu ganin Allah sai Allah ya yi wannan hijabin sai mutane su riga ganin Allah saboda a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa satarauna rabbakum da sannu za ku ga ubangijin ku kama tarauna kamar yadda kuke ganin a alkamar lailatul badri kamar yadda kuke ga farin wata daren goma sha hudu yanzu farin wata daren goma sha hudu ai kuna kallon sa za ka za ku ga Allah idan Allah ya bayyana mutane kowa yana kallon Allah shikenan sai kowa ya shagala ya manta da aljanna ya manta da duniya ya manta da komai saboda mai saboda ganin Allah ya fi aljanna da to shi ne wa yazidahu min fadli ya kara musa ya kara musu falalansa innahu ghafur lalle shi Allah mai gafara ne li zunubi ga dukkan zunuban da ba
saboda abin da ya sa Allah yake kara bayyana da gurin da an ce dukkan mun nan babu wanda ya tuka ne sabon Allah sai a kan sallallahu alaihi wasallam in baka yi tanan ba ka yi tanan in baka yi tanan ba ka yi tanan in baka yi tanan ba ka yi tanan kamar dama ta koyi to saboda haka in ka kiyaye waɗannan kana yin waɗannan abubuwan da aka ambata sai Allah ya gafarta dukkan zunubanka shakku kuma ya gode maka da ake sab ka gane ko ya gode musu da ake saboda shi wa Allah biyayya sai Allah ya gode musu akan wannan والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لكبي- لكبيرا بصير
والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لكبير بصير a ubangiji yana gaya mana akan farkon wannan sumari wallazi auhayna ilayka a wannan abun da muka yi maka wahayi ya rasulullah shine wahayi abun da ake yi da wahayi wani sako na Allah wanda yake so ya tura da bayansa su ya turo malaika ne sai fada manzo Allah shi kuma ya shine wallazi auhayna ilayka wannan abun da muka yi wahayi zuwa gare ka minan kitabi yana da cikin wato littafi shi alƙur'ani wannan alqur'anin da muka yi wahayi zuwa gare ka ya rasulullah huwal haqqu shi gaskiya ne ba kamar yadda kafiran makka suke cewa ba shi alqur'ani waka ne kayan bokanci ne a wanda annabi yake boka abin da yasa suke ce masa boka saboda irin mu'jiza da yake fitowa a gare shi abinda kowa ba zai iya yi ba sai ga ya yi shi yasa Allah ya ce huwal haqu gaskiya ne musaddiqan lima bayna yadayhi kuma wannan alqur'ani yana gaskata littattafan da suka rigaye shi gaba daya don duk wani littattafi daga cikin littattafai da muka ce 114 nan sun ga alqur'ani shi yasa ya ce musaddiqan lima bayna yadayhi shi alqur'ani yana gaskata littattafan da suka gabace shi gaba daya shine taqaddama min al-kutubi duk littattafan da suka wuce shi inna allaha lalle shi Allah bi ibadihi da duk abin da ya shafi bayansa na kabirun mai ba da labari ne zai ba wa labarin ainihin bayansa duk abin da ya shafe su imma na alheri ne imma na abin da zai zama musu sharri ne to shi Allah zai gaya musu sai dai waɗanda suka ƙi su kare kansu ko kuma su kiyaye shi ne na kabirun mai ba da labari ne basirun kuma ainihin wato alimin masani ne bil bayani ne wazza wahiri duk abin da yake na bari ne na zahiri duka Allah ya sa sane da shi ba abin da yake boya wa Allah sun ma'aura suna ثم أورثنا الكتاب الذين كفينا من عبادنا فمنهم ظالما لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابقا بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير
ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا ومنهم ظالم لنفسه ومنهم مكتسب ومنهم سابق بالخيرات ومنهم ثابت بالخيرات بإذن الله هكذا هنا. آه، ذلك هو الفضل الكبير ثم أورثنا الكتاب سنمك باوى وانا للتافنا القرآن الدين وانا القرآن tunda Allah ya tabbatar ya ba da shaida gaskiya ne wannan daga wurin sa yake kuma alkurani yana gaskata dukkan littattafan da suka zo daga wurin Allah suka rigaye shi Allah ya sun ma'aurasna mana aurasna mun gadar na mana atsina ne mun ba wa alkitaban wannan littafin alkur'ani mun ba wa allazina tsafaina min ibadina waɗanda muka zaɓa daga cikin bayanmu ne kawai muka ba wa alkur'ani ba kowa zai samu ba amma ba a hana kowa ya dage ya nema ba amma Allah ya ce waɗanda muka zaɓa ne muke ba wa alkur'ani wa hum ummatuka su ne a cikin ainihin al'ummanka fa minhum amma fa daga cikin al'umma
wani irshadi da al'amari da bayan da za su shirya su nuna mutane yadda ake aiki duka wani aikin lada su da suke nuna wa mutane aikin da za a lissafin su su riga sun tsere ta wajen wato ainihin aikata alheri bi iznillah kuma wannan duka ba da yardan Allah ne bi iradatihi zalika shine ya sa iradarsa saboda haka duk abu wanda ah, Allah ya sa ya dace ya zama yana daga cikin sabiqul bikarati ba wai a zai rika daga murya bane yana ce sai mu sai mu a'a babu man kala ana falaisa wa duk mutumin da yace ni ne to ba shi din bane kawai. saboda haka su ba za su yadda ba ka gaya musu irin wasu ainihin ah, maganganu cewa na girmama a ba za su yadda ba saboda sun san bi iznillah da yaddan Allah ne Allah ne yake zaba sai ya bayar ga wanda ya ga dama daga cikin bayansa shine wato ainihin a irasi mulkita ba mana gadar da su wannan littafin ba wai a'a su ne suka zaba kansu ba a Allah ne ya zabe su yasa Allah ce zalika huwa al-fadlul kabir wannan shine falala babba in ana da dukkan wani falala babu falalan da yafi Allah ya zabe ka ya dauke ka ya ainihin koyar da kai ya sanar da kai ilimin addini ya saka kana kwaɗayin kai karatun ilimin addini to zaben Allah ne in kaga kuma kana so amma abun ya gagara to kai kai kokari kai jihadi da shari'a
لأنها فأدل يدخلونها يهزون فيها من السامرة من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير
shi ya sa ce jannatu adn yadkhulunaha yuhallawna fiha min asawira min zahabin wa lu'lu'in wa libasuhum fiha harir wayannan bayan Allah waɗanda suke aiki tsaka-tsaki da kuma waɗanda aka ce sun tsere wajen alheri Allah ya ce sakamakonsu jannatu adin Allah zai sa su a cikin aljanna na dawwama ma'ana shi aljanna in an shiga babu fita shi ne adinin da ke gama da inda za ka zauna har abada har abada har abada ba iya ya kuluna za su shige ta ita aljanna as-salatu wa nan wuraren duka uku bil bina'i lil fa'il wal maf'ul ne kabarin jannatin kabar ne jannatin ko jannatin da ya sace mubtada kabarin sallallahu alaihi yuhallawna za a yi musu ado kuma shine kabarin sani fiha a cikin aljanna za a yi musu ado min badi asarira daga ainihin wasu daga cikin mundaye min zabin wanda aka yi su da zinari wa lu'lu'in da kuma lu'lu'i ma'ana murassa'in shi ma an fanta shi lu'lu'in din bi zabi da zinari lu'lu'i da ainihin asalin sa ma sai aka fanta shi da zinari da shi za a yi musu ado su wa'annan yan aljanna wannan kayan ado din nan inda aka ce a sawiran mundaye din nan akwai wasu manya-manyan mundaye da ake yi mata suna sawa a hannu wasu suna sawa a kafa da kuma zubba da sarka daban-daban na zinari da lu'ulu'i za a yi wa ‘yan aljanna ado. Saboda haka Allah ya ba mu aljanna.
wanda za a yi musu ado sakamakon su aljanna a yi musu ado da zinare da lukurukin ma an masa dangi da zinare bayan gashi suna cikin aljanna to su kuma sai suka ce sun gode wa Allah wa qalu alhamdulillah suka ce Allah mun gode maka allazi asaba annal hazan wanda ya ainihin kawar mana da wannan baɗin cikin jami'i ga bakidansa duk wani ainihin nau'i na baƙin ciki tun da yanzu an wanke su an sa su a cikin aljanna sun tsira daga wannan baƙin cikin shi ne allazi ashaba na lazar jami'i dukkansa inna rabbana lalle allah ubangijinmu wanda ya ba mu wannan aljannan ya ba mu wannan kayan ado na aljanna din nan to lalle shi Allah nan wanda ya bamu wannan ko lagafurun lalle mai gafara ne lil zunubi ga dukkan zunuban da muka aikata mu ma mun san ba mu tsira daga aikata zunubai ba amma Allah ya gafarta mana ne shakurun sannan kuma yana gode wa lidda'ati dukkan a- wanda ya masa da'a to Allah yana yi masa godiya to saboda haka shi Allah ka Allah kai ma mun gode maka wanda ka samu a cikin wannan aljanna
الذي أهلنا دار المقامة من فضله لا يمسون فيها نصب ولا يمسون فيها لغوم
allazi ahallana daral muqamat min fablihi la yamassuna fiha nasabun wa la yamassuna fiha lugu allazi mun gode wa Allah nan wannan da ahallana daral muqamati wanda ya saukar da mu a wannan ainihin gida na wato ainihin almuqamati dina ay aligamati gidan dawwama shine aljanna kamar yadda muka fada a baya aljanna in an shiga ba fita har abada mun gode wa Allah da ya saukar da mu mana ya ba mu masauki a gidan da za a dawwama a ciki shine aljanna sannan min fadlihi kuma ya ba mu wannan ne saboda falalansa dalilin da yasa suka ce min fadlihi dama mu'minai ne ko kamar yadda muka faɗa sabiqun bil khairati sune suka tsaye da alheri wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba ɗaya daga cikin ku wanda ayyukansa za su shigar da shi aljanna daga sabon saka abin ya dame suka ce hatta an ta ya rasulullah har kai ya manzo Allah ya ce hatta ana hatta ya tangamma da yanni Allah bi rahmatihi sai Allah ya lullube ni da rahamarsa tukunna sannan ya shigar da ni aljanna to shi yasa suka ce anan a hallana allan da ya ba mu masauki a gidan dawwama na aljanna min fablihi daga cikin falalansa ne falalansa ne wannan lalle sai ka yi aiki sannan ka samu falala amma falala ne zai shigar da kai aljanna a wannan gidan da ya saukar da mu na aljanna la yamassuna fiha nasabun babu wata wahala shine ta'abu wahala wanda za ta safe mu wala yamassuna fiha lugub babu wato ainihin wannan a lugubun tsananin wahala ko gajiya wanda zai same mu a nan saboda haka shine iya'in shine rugu gajiyawa min at-ta'abi saboda wahala li adami takalif fiya don babu aikin wahala a cikin aljanna ai sai mutum ya yi aikin wahala sannan abin da yasa kuke gani a duniyar nan ko ba mu yi aikin wahala ba muke gajiya in kwanciyar ne ka gaji in zaman ne ka gaji saboda abin da muke ci ne abubuwan da muke cin nan ne shi yake wanda mu amma can an mayar da kai saurayi dan shekara 33 an baka karfi an baka komai ba cuta ba komai abinda zaka ci ma sai dai don sha'awa ba don yunwa ba Ah, babu yunwa aljanna ba kishi amma in mutum ya sha'awa shikenan sai ya sha ruwa ya ci abincin da yake so saboda haka wancan abincin kuma ba ya sa irin cututtukan da abincin nan namu yake samu shi yasa suka ce la masu nafiya nasabun wala masu nafiya lungu ba wani wahalar zai shafe mu wa zakara asani tabi'un lil awwal litasrihi bi nafihi ya ambaci na farkon saboda ainihin ni ambaci na biyu saboda na farkon zai bi na biyun din littasiri saboda binafi don ainihin korewan wahalar din ya riga ya ƙara bayyana mana korewansa na mu ƙara hukun da sauran saramin tv ta inda haka ne mu tashi a wanda zina kafa ne tashi a nan watakila ko akwai masu tambayoyi sai a yi tambayoyin kafin minti biyu sai mu yadda insha Allah. Ina akwai masu yi tambaya su